الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في الطهور ai babu ma ja a fi tsohuri minal fada'il babin da ya zo na bayanin falalan da ya zo a cikin alwala a tsohuru bi don mita amaliyatul wudu wa tsohuru bil fatihi ma'ul wudu قال أخبرنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا أبان هو ابن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد عن زيد عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن نبي الله قال يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي الطهور شطر الإيمان الطهور شطر الإيمان الولاء رب إيماني يا أكي الولاء تزمو رب إيماني shine ai imani ana kiran sallah ana kiran sallah da imani wa ma kana Allah li yudhi'a li yudhi'a imanakum salatakum in ya zama na sallah tana da rabin imani alwala kuma sai ta zama rabin imani shi yasa kace at-tuhuru shattrul imani wa shattru shay'i nisfuhu mafhum walhamdulillahi yamla'ul mizan الحمد لله اللام في لله لام الاختصاص هناك لام التمليك ولام الكذا ولا هذا لام الاختصاص أي مختص بالله بالله سبحانه وتعالى الحمد أي جميع المحامد dangin yabo da godiya duk baki ɗaya Allah ne kaɗai ya cancance su yamla'ul mizana saboda darajar falalan da ke ciki yana yana cika mizani cewanka alhamdulillahi yana cika mizani wala ilaha illallah wallahu akbar da cewa kuma la ilaha illallah allahu akbar yamla'ani ma baina sama'i wal ard falalan da ke ciki yana cika sama da kasa was-salatu nurun sallah kuma haske ce wasadaqatu burhanun sadaka kuma hujja ce da ke tabbatar da imaninka li'annaka law lam tusaddiq anna Allah sayjazika bi afdal mimma anfaqt lama akhrajta kistan min amwalik wal wudu'u diya'un alwala kuma haske ne haske ce wal qur'anu hujjatun laka aw alayka alkur'ani kuma hujja ce gare ka ka karanta ka fahimta ka yi aiki da shi sai zama hujja gare ka ranar lahira aw alaika ko ka ki karanta da kyau ko ka ki aiki da shi kuma zai zama hujja ne a kanka Allah ya kama ka da shi Allah ya kiyaye sa'an nan sai ce wa kullun nas yaghdu dukkan mutane suna sammako al-ghudu al-khuruj awwal an-nahar وقد أغتدي والطير في وكناتها وماء الندى يجري على كل مزنب قوة إن أكوى يقري قوة نسمكو وكل الناس يغدو to in aka fito aka yi sammako ɗin kowa da abin da yake yi fa ba'i'un nafsahu aw fa mu'tiquha aw mubiquha فبائع الباء الفاء هنا يقال له هذا الفاء للتنويع فبائع نفسه أو موتكها فموتكها وموبكها الله يكيعي معنى إن أنفت وشبه تانيس كسكي داؤك بائع نفسه wanda zai sayar da kanshi ya baiwa Allah don Allah ce inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna ya riga ya sayar Allah ya saya ya biya in ya zama na Allah ya ka sayar ma Allah kanka to me yake baka tsoro kuma wannan abin mallaka ta ce ni zan kula da wannan abin ni zan gyara ni zan yi menene da menene she na sayar maka na karbi kudi ya zama wajenka wa zai kula da shi to kai mumini ka sayar ma Allah ranka to me yake baka tsoro kuma sai karfin imani in kana da karfin imani to zaka ga ba wani abin da ke baka tsoro sai dai in imanin yana da tsatsa yana da kura baka shigar da shi wajen hidayatul muta'abbid as-salik ba baka baka shigar baka baka shige da shi a cikin lahadari ba tashihu imanihi in ka shiga tashihu imanihi ba baka tsoro ni ke mallaka wannan abin nauyin kula da abin yana hannuna ne yana kaina ne ba haka bane ba she na sayar maka ka zo ka saya na karbi kuɗi ya zama mallakarka wa zai dauki nauyin kula da wannan abin wanda ya saya to inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata Allah ya saya ka sayar Allah ya saya biya Allah shike kare ka shi ke ma komai shi zai saka maka shi zai ma abinda ba za ka yi ma Allah shi ya sani shi zai maka fa ba'i'un nafsahu wani ya sayar da kanshi ya baiwa Allah fa mu'tiquha wani kuma ya yanta kansa daga zubarin wuta saboda ya kauce masaba wa Allah madaukin sarki aw mubiquha ko mai halakar da kansa ya je ya shiga duk inda bai dace ba inda ba ce shiga ba abinda ba zai samu ba abinda ba zai yi ba abinda hannun Allah yake ya riga ya je ya dogara kan kokolwarsa da tunaninsa da iyawarsa to sai Allah ya nuna masa bai isa ba kowane ne kai Allah yana nuna maka baka isa ba an fahimta aw mabuka hako faba'i'un nafsahu inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum aw famu'tiquha da wanda yake ‘yanta kansa daga barin wutan jahannama ko azabar Allah wa mu bikuha da wanda zai jefa kansa a cikin halaka kai kanka ka saka kanka a cikin halaka Allah kiyaye duk sa'an da aka wai gari fa kowa abin da yake ciki kenan an fahimta قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أبي إسحاق عن جري أو جريج عن جري النهدي عن رجل من بني سليم قال يتي أقدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو قال أقدهن في يده ويده في يدي yace ko yace manzo Allah ya kama hannuna yana min lissafi yana kirgawa ko ko hannun manzo Allah mai albarka yana cikin hannuna yana kirgawa yana nuna min yace me aw qala aqadahunna fi yadi wa yaduhu fi yadi me ya faɗa mana yace subhanallah nisful mizan subhanallah nisful mizan walhamdulillah yamla'ul mizan wallahu akbar يملأ ما بين السماء والأرض والوضوء نصف الإيمان والصوم نصف الصبر لأن الصبر صبراني كي حكري كذا كي كي حكري كي مي وهلا كي حكري كر كي تو أزمي ربي إيماني نينا كر كي كنا جي كنا غني بذاك تبا تو يتشي سبحان الله نصف الإيمان نصف الميزان يا زاي سبحان الله يزمو نصف الميزان يتشي ونن كلمة سبحان الله هكا أكي سنك فتيتا سبحان الله ده حرفة تقول ترى saboda daraja da sinadarin da ke ciki na ɗaukaka darajar mutum shi yasa duk abu mai ban mamaki sai ga har manzo Allah ce subhanallah Allah madaukin sai kace subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa ba alaysa kadhalik subhana tsarkake Allah madaukakin sarki gabarin duk abin da bai dace wa Allah ba cikin zatinsa sifofinsa ayyukansa babu aiki da ya kama da na Allah babu zati da ya kama da ta Allah babu suna ko suna da ya kama da Allah duk abin da bai dace da Allah ba ka tsarkake shi to wannan kalma tana da sinadarin da za ta ɗaukaka darajar mutum zuwa inda bai san ba inda ma bai san me ya kai shi wajen ba sai fadalan Allah madaukakin sarki to shi yasa sai Allah madaukakin sarki kawata sabbaha yusabbihu sabbih subhana سبح لله ما في السماوات وما في الأرض هل السما da kasa sun tsarkake Allah to sai ka ce to ai sun riga sun tsarkake ya wuce yace yusabbihu har yanzu suna yi yusabbihu lillahi alaysa kazalik wannan ba filin mudari'i bane suna yi har yanzu to kai kuma meye matsayinka meye rabonka sabbihisma rabbikal a'la kai ma ka tsarkake kana ciki ba abin da ya wuce zamani duka na Allah ne madaukakin sarki to filin madi فعل المضارع فعل امر صار شاكاو شاكاو منين مصدري اكتي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى saboda wannan wani al'amari ne da ya shallake hankali shi yasa sai aka kawo subhanallazi asra bi abdi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa wannan tasbihi da kuke gani in imaninka na da haske yana da ƙarfi ka inganta imaninka ka karanta lahallari ka fahimce shi ba karamin aiki yake yi ba yasa aka shar'anta maka bayan kowace sallah subhanallahi subhanallahi 33 alhamdu to amma shaydan ya san in ka lizumci wannan abin zaka kwaci kanka zaka kwaci kanka a hannun shi sai zai zauna kan harshen ka kana ta haka kana ta haka har a gama baka karanta baka da guda 33 subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah da haruffa guda tara haka ake so ka faranta saboda me saboda darajar da ake ciki yace wazannuni iz zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin kaga yace falawla annahu kana min al-musabbihina lalabisa fi badnihi ila yawmi ba'suna yasa inda kana sakaci da tasbihi to ka rike abinka daga yau tun shekaru da yawa suka nuna mana in kana yi subhanallah ko kana yi da hankalinka zaka zo ka manta kana yi kana kirgawa ne in masallaci do gani wani sai ka ga kirga carbin ne ma tasbihin a wajen shi ba kalmar ba saboda abin da shedan ke so kenan to sai malaman suka nuna mana in kana son yayi ta tafiya daidai sai ka hada su duka sauri ba zai ɗauke komai ba a ciki subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar to har ka kai 33 duk sun cika kenan a magana subhanallahi subhanallahi gaggawa zai zama subhanallahi subhanallahi subhanallahi shi kenan ba abinda zai gyara maka a cikin zuciyarka ba zai tsarkake maka zuciyarka ba sinadarin ba shi da sinadarin da zai ɗaukaka darajarka zuwa inda inda kake so an fahimta to shi sa waɗannan abubuwa renawa da su shine yake kawo mana duk wahalhalun da muke ciki fa manzo Allah ce subhanallahi gashi yana cika sama alhamdulillah yana kaza to sai kai sakaci da shi sai kai sakaci da wannan ka je ka ɗauko wayansu abubuwa da ba su da asali ba su da sinadarin da za su ɗaukaka darajarka ba su da sinadarin da za su kankare maka zunubanka ka je kana ɓata rayuwanka duk a kai ga kuma abin da manzon Allah ya buga su tamfi a kai ga shi nan mai manzon Allah ce at-tuhuru shatrul iman walhamdulillah yamla'ul mizan duk malaman duniya da shehunan duniya da waliyan duniya da duk masu fasahar duniya ba su isa su kawo ma kalmar da za ka faɗa ta cika maka mizani ko ta cika sama da kasa ba amma ga manzo Allah ya faɗa da wahayi daga Allah madaukin sarki manzo Allah ya buga stambi a kai kenan wannan shine tabbas shine garanti an fahimta wala ilaha illallah wallahu akbar ka karbe shi daga harshen manzo Allah ka ga darajarsa ka girmama shi shine sinadarin zai kai ka inda baka taba tsammani za ka kai ba amma ka je ka waiga hagu ka waiga ka ɗauko wayansu abubuwa ba su da sinadarin da za su ba babu wani malami ko wani makaluki da ke da tabbas ce ce ma wannan kalma in kai za shi ma kaza babu don sai dai ya faɗa akan zuciya amma babu garanti daga Allah madawakin sarki سبحان الله نصف الميزان والحمد لله يملأ الميزان والله أكبر يملأ ما بين السماء والأرض والوضوء نصف الإيمان والصوم نصف الصبر قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا منذ الله يجيكم ميكي استقيموا كنمي ميكي وا walan tuhsu ba za ku iya yin iya abin da aka nema sai dai ku kamanta ku yi kokari wa'lamu ku sani ku sakankance anna khayra a'malikum as-sala sallah ita ce fiyayyen ayyukanku wa qala al-akharu inna min khayri a'malikum as-sala sallah ita ce tana cikin fiyayyen ayyukanku ولن يحافظ على على وضوء على الوضوء الا مؤمن محل الشاهد كنا با wanda zai kiyaye alwala sai mu'mini eh baya wasa da alwala yana yin ta cika alwala kuma sa'an nan da alwala ta warware zai saki قال حدثنا يحيى بن بشير قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا ابن ثوبان قال حدثني حسان ابن عطية أن أبا كبشة السلولي حدثه أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش منظوم الله صلى الله عليه وسلم يتي سددوا وقاربوا سددوا وكمنتا وقاربوا كإيا كوكرنكو بازاكو إيا بازاكو كي متكا كما أنه هذا مفزمني وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن محل الشاهد كنا في هذا الحديث من الباب باب فضل باب بيان فضل الوضوء باب يتي وان بابي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إن ذاكوا يصلى كوي الولا فسر الذكر in za ku yi sallah ku yi alwala ba shi kenan ba قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا شوبة قال حدثنا مسعود ابن علي عن إكرمة أن سعد سعدا رضي الله عنه كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد سعد بن أبي وقاص yi alwala da su ba in duk salloli alwala ɗaya yake su yi sallace su yana iya rike alwala ke an fahimta wa anna aliyan sai na aliyu kuma ya yake yi radiyallahu anhu kana ya tawadda'u li kulli salati ya kasance yana sallah duk sa'an da zai sallah sai ya yi alwala yana ma kowace sallah alwala baya iya rike alwala ne a'a yana iya rikewa me yasa yace an ce idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum in za ku yi sallah ku yi alwala to tunda zan yi sallah ko sai na yi alwala ko da alwala ta bata warware ba an fahimta saboda idza zarfun lima yustaqbalu min az-zaman خافض لشرطه منصوب المحل بجوابه إذا قمتم إلى الصلاة أي وقت وقت قيامكم إلى الصلاة ليكن منكم الوضوء in za ku yi alwala in za ku yi sallah sai ku yi alwala a takaice ke da yadda bahaushe ya faɗa watala hazihil aya idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum tunda sayyidina ali aka ce in za ku yi sallah ku yi alwala to shi yasa duk sa'an da zai sallah ko yana da alwala shi ya saki alwala ma'ana alwudu ala wudu nurun ala nuri kenan ko قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت أكرم لك عبد الله بن عبد الله بن عمر يتي أرأيت توضأ ابن عمر رضي الله عنهما لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر عم ذلك أبان الأباري alwalan da abda da umar ke yi kowace sallah sawa'an yana da alwala ko ba shi da alwala shi yasa me yasa haka amma zalika me yasa haka qala sai ce haddathathu asma'u bint yazid ibn al-khattab asma'u yar yazid yar khattab dan khattab ta ba shi labari anna abdullah ibn hanzala ibn abi amir haddathaha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara bil wudu'i aw umira bil wudu'i أمر بالوضوء أمر ميتو إيه آه ميتي نكا أمر تزام زام كرنتا مغني غوارنشي ne ko larabci ne أن رسول الله أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أه؟ أه؟ أمرك أم فهمت أي سيدة جاري جاريكو an umarce shi ya alwala likulli salatin tahiran aw ghayr tahirin falamma shaqqa zalika alaihi sai dauki haka yana yi da yazo yana wahal da shi sai aka yi mai umira biswaki likulli salatin umira shi ma umira ko biswaki likulli salatin sai aka ce duk sa za a yi sallah a yi asawaki wa kana ibn umara radiyallahu anhu anhuma yara annabi ala zalika quwwa to Abdullahi dan Umar ai an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka umarce shi yana yi da yazo abin yana mishi nauyi sai ya daina to shi Abdullahi dan Umar ce ni ina da karfi zan iya yi to waye zai hana ni kuma eh fa kana la yad'u al-wudu'a li kulli salatin shi zama duk sa'an da zai sallah sai yayi alwala duk sa'an da zai sallah sai yayi alwala saboda ya ce zai iya قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة كان حكاية كنوكو da manzo Allah ya kasance duk sanda zai salla sai ya alwala hatta kana yawmu fathi makkata sai ran da aka zo ranan bude makka صلى الصلوات بوضوء واحد شيء صلى صلوا لي ده الولاء ديا ومسح على خفيه سي شافا اكن خفنسا غدا بيو فقال له عمر شيء سيدنا عمر يتي رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه يا نغا كانا yin abubuwan da da baka baka yin su qala inni amdan sana'atu ya umar qala inni amdan sana'atu ya Umar amdan a cikin Hausa da gangan ina sane da masaniya da manufa to wace kal wace fassara ta dace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh ina sane ko da manufa nayi haka ba za a ce ganganci ba ko in haka ce da gangan nayi kalmar ta dace da manzo Allah ba ta dace ba to za a ce ina sane nayi da manufa nayi dan in ibnantar da ku قال أبو محمد فدل فيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معنى قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية لكل محدث ليس للطاهر شيء زمو ين الولاء قوة صلى وند الولاء ستورورين با وند كده صركي با ومنه قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من حدث wallahu a'lam ai manzo Allah kuma ce ai alwala ba ta wajaba akan mutum sai in ya sai alwalarsa ta warware babun fi zahabi ila alhajati babin da yazo na zuwa fita zuwa a zagaya bayan gari mutum zai je zai je bawali ko zai mene da mene ya tsarki ya dawo قال أخبرنا يا بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره na kasance tare da manzon Allah a wace tafiya da wata tafiya da muka yi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza zahaba ila alhajati ab'ada manzon Allah zai fita je makewai sai je nesa to wannan aka ce to haka ladabin yake kenan aje nesa to ko mutanen madina lokacin da aka ji aka tarar da tsofaffin gini aka ga gida hawa ɗaya hawa biyu zai ga hawa uku saman can za je a yi ban ɗaki da wajen kuka da wajen mene to amma yanzu kuma tafiya ta kai cikin ɗakin ka ga ban ɗaki cikin falon ka ga ban ɗaki cikin kome ga ban ɗaki kuma an san ban ɗaki matattaran menene Allah ya kiyaye ɗakinka da kake bacci a cikin ke kwana a ciki kana tashi sai ka bude kofar ban daki Allah mai niyawa zuwa min alkhumus wal khaba'is sai ka shiga in ka gama sai ka fito falonka ka bude ban daki ɗakin matarka akwai ban daki a ciki ma'ana ko ina ban daki ne an tara me ba yadda za a yi ka samu zama lafiya sai addu'a sai addu'a ci gaba ne aka samu saboda ba ka son wahala ka tashi ka bude wannan kofar ka bude wannan ka je can tafiya minti uku ka je ban daki a'a kana kana tashi ga ban daki ko ina ga ban daki ko ina ga ban daki kai da da zaka shiga dakin ka bismillah ka shiga amma in ka tashi zaka shiga ban daki Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'is kana neman tsari da shi kai ka gayyato shi fa kuma kana neman tsari da shi da aka yi sa'an nan falon gaban daki ga kuma talabijin kana bude talabijin kafin ka kai wajen karatu ka ji abin da ke karatu sai ka wuce wajen wasanni da shikinci da mene da mene da duk an gayyato shi ɗan kenan ku eh ya za a magance wannan eh sai me sai addu'a ko to قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا جرير بن حازم عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز تباعد قال أبو محمد هو الأدب سيدي نيسا amma suka yi a cikin ɗakin gagadanka gefen shiga kofa za ka bude ka shiga kuma ban da aiki kuma abu ne da ba wanda ke son a san yana yi ma balle a ga yana yi amma ga ban da aiki cikin daki ko ba a ga yana yi ba yana bude kofa an san ya yi ko ba sani ba za a sani ba eh? eh to babun fi tasattur inda alhajati tsafta fa a cikin umarnin addini yake tsafta ba abinda kake tsammanin tsafta shine zai baka tsaftan da kake so yanzu duk wanda ya je zagaya roba ɗaya sai ya wanke komai da komai zamanin sa aka ce sai ya ɗauki dutse hoge guda uku sai share don Allah wanda ya tsarki da hoge ya tashi ya saka wandonsa wurin ya yi gumi ya yake amma shari'a ta ya zama najasa shari'a ta yafe musu to da wannan halin suka yi jihadi suka yi yaki suka ci komai suka yi komai da komai har aka zo aka yi lokacin da kai sai ka ɗauki roba ɗaya za ka wanke ko menene amma har yanzu kuma tsafta ba ta yi ba wai wata roba ɗayan ma ba ta isa saboda wai da su dabino suke ci da abinci kaɗan wannan ko ga wai naki mai kaza kawo mai ɗan wake kawo mai shinkafa kawo ya cika cike sa da komai da komai ai dole ne masa roba biyu ko ba dole ba ne ba babu fi tasattur inda alhajati mana mutum ya suturce kansa in ya je biyan bukatarsa attasattur ina mana attasattur eh a buya akan abin da za a gani abin da za a jiyo kuma fa a nisanta ko قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا حسين الحميري قال أخبرنا أبو سعيد أبو سعيد الخير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزوع الله صلى الله عليه وسلم يتي من اكتحل فليوتر duk wanda zai sa tozali kwalli ya yi wutiri hannun dama ya sa biyu hannun hagu ya sa ɗaya man fa'ala faqad ahsana wa man la fala haraja wanda ya aikata sunna ya kyauta wanda bai yi ba ba laifi don ba wajibi ba ne to wa'annan hadisan su suke nuna mana mana ka'idodin shari'a musulunci haramun makruhi mustahabbi wajibi mustahabbi haram wajibi sunna mustahabbi ko a'a sunna qasimul abin nan kenan haramun makruhi mustahabbi wajibi eh eh mubah wajibi mustahab mubah haramun mutum yayi yana da laifi makaruhi ba a so ba bai dace ba amma in yayi ba shi da laifi ba haka bane ba wajibi in yayi za ba shi lada in bai ba yana da laifi ba haka bane ba to sai me kuma jaiz abin da ke ya halatta in kai za ka samu lada in ba kai babu laifi an fahimta manista jimara falyutir duk wanda zai tsarki da hoge ya yi kutiri ko uku ko biyar ko bakwai man fa'ala faqad ahsana duk wanda ya aikata wannan sunna tabbas ya kyautata wa man la fala haraja wanda bai yi ba dama ba wajibi bane man man akala falyatahallal duk wanda ya ci abinci ya nemi tsinke ya sakace ya gyaggyara hakoransa wanda ya makale a harshe in kan harshe ne ya ci ya gyaggyara hakoransa ya ga dama ya zufar fama ta hallala falyal faz abin da ya makale a hakoranka ka cire sai ya zubar wa mallaka bilisanihi falyabtada wanda wani abinci ya makale a kan harshenka kana tsotsawa ka haɗi an baka izini man fa'ala zalika faqad ahsana wa man la fala haraja man ata al-gha'ita falyastatir al-gha'itu mutma'innun min al-ard al-gha'itu mutma'innun min al-ard waje da yake na tsassan waje da ba komai ba har ba karan ko ba motsin komai to da in za su je yin wannan abin sai su je su samu inda yake na tsatsen waje inda ba kowa ba wanda zai ganka ba wanda zai ji ka ba wanda zai hango ka to tafiya sai tafiya sai aka dauki sunan wajen sai aka baiwa abin da kake fitarwa din shine zama al-ghaib mutma'innu min al-ard wanda zai je zagayawa falyastatir ya suturce kansa fa in lam yajid illa kasiba ramlin falyastatir bihi in fili ne ba abin da zai iya kare kanshi sutarci kansa sai tudar yashi sai sutarci kanshi da shi fa inna shayatina yatala'abuna bi maqa'id bani adama shaytanu suna wasa da maqa'id bani adama kenan ko man fa'ala faqad ahsana wa man la fala haraja قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا مهدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل ita abinda manzo Allah ya fi son ya suturce kansa don fili ake fita tun akwai tudun yashi tudun yashi ko kasa ko menene sai manzo Allah je raba da shi saboda in wanda ya fito daga can ba zai ganshi ba ko kuwa a a sun kuke nana matattaran bishiyoyi ga wannan ga wannan in ya shiga ciki ba wanda zai ganka abinda manzo Allah ya fi suturci kansa da shi kenan sallallahu alaihi wasallam babu nahyi an istiqbal alqiblati li gha'itin aw bawlin babin da yazo an hana mutum ya fuskanci alqibla إن زي بيا بكاتا سكو زي بولي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن الوليد بن مالك ابن عبد القيس عن محمد بن قيس مولى سهل بن هنيف عن سهل بن هنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له أنت رسولي إلى أهل مكة kai ne manzona kai ne dan sakona dan aikina zuwa mutanen makka faqul ka ce musu inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaikum salama yana yana muku sallama wa ya'murukum idza kharajtum fala tastaqbilu alqibla yana umurtanku idza kharajtum in kun je za ku fitar da wani abu a cikin ciki daga cikin ku kada ku fuskanci alqibla wala tastadbiruha kada ku ba alqibla kuma baya ولكن شركوا أو غربوا قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن زيد عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها قال ثم قال أبو أيوب sa'an sai abu ayyub al-ansari ya ce kadimna shama mun iso kasan sham fawajadna marahida qad buniyat inda al-qiblati fananharifu wa nastaghfirullah ya muka zo muka samu gidajen duk inda za mu samu bandaki an fuska an gina shi akasin yadda shari'a ta ce to fananharif sai mu dan juya kaɗan mu ne mu yi istighfari قال أبو محمد وهذا الصف من حديث عبد الكريم وعبد الكريم شبه المتروك باب يجي وانا باب الى حديث ده قال حدثنا عمرو بن عون عن عبد السلام بن حرب عن العامش حقيقه عن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه حتى يدو من يدنو من الأرض manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai tsuguno baya daga tufarsa sai ya kusa da kasa sannan sai ya daga tufarsa qala abu muhammadin huwa adabun yace ai ladabi kenan wa huwa ashbahu min hadith al-mughira to sai yace yanda aka shari'a ta ce kenan in zaka iya ko gidanka zaka gina ban daki ko menene kada ka bari kana fuskantar alkibla ko ka ba alkibla baya a canza tsarin to in ka samu gida da aka yi haka fa ya zaka yi qala babun ar-rukhsatu fi istiqbal al-qibla yace an sassauci mutum ko ya fuskanci alkibla babu laifi قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى ابن حبان أخبره أن عمه واسع بن حبان حبان أو حبان يا حبان أن واسع بن حبان أخبره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يشي أنكر مودك أبلا إلى عمر الله يكرم سيدنا يشي رقيت على ظهر بيتنا raqiya yarqa ko raqaitu yace raqitu yace eh raqaitu yace wata rana na hau sama a gidanmu to wannan gidan da ya majazu ne ya je gidan hafsa ne yar uwarsa sai sa sai ce gidanmu فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبتين على لبنتين مستقبل بيت المقدس yace sai naga manzo Allah yana zaune kan labina tubali guda biyu yana biyan bukatarsa yana kallon baitul maqdis in yana kallon baitul maqdis to ya ba ka ba baya ke babun fil bawl qa'ima babin da yazo na yin bawli a tsaye ya halatta ko bai halatta ba a shar'ance ba ba al'adan bahaushe ba al'adan bahaushe ba mai fitsari tsaye sai arne ko arne mai fitsari tsaye haka yake arne mai fitsari tsaye ba haka yake fada ba قال أخبرنا جعفر بن عون قال أنبانا العامش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم fabala wa huwa qa'imun manzo Allah ya zo wajen jujin waɗansu mutane wata unguwa sai ya yi bawali wa huwa qa'ice babu fil bawli qa'iman in muka duba unwanin babun fil bawli qa'iman ina i'rabil qa'iman yana tsaye ko ba haka bane ba qa'iman to da yazo hadisin sai ce wa huwa qa'imun sai ka ce alwawu wawul hali kenan ضمير المنفصل مبتدا والخبر حالة كونه قائما والنياف التوكيد بال قائما فبال وهو قائم ya zo juji ne to ya sayan su malamai suka ce ai wannan larura ce in mutum ya je juji ai ba zai isu guna a kasa ba shi ya tsaya ya yi ko to suka ce wannan larura ne to amma malamai suka ce tunda manzo Allah ya yi ba a ce larura ba ko fasusiya ba to ya halatta kenan ko qala abu muhammadin la a'lamu fihi karahiya yace ban taban san ma akwai wanda ya karahanta haka ba باب باب ما يقول إذا دخل الخلاء المحرم أو قوء المحرم يجي إيه؟ المخرج شيني الخلاء إن يجي يشق وجن da zai je biya bukatarsa yaya zai yi me zai faɗa wace addu'a zai yi قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء منذ الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إن زي شقا وجنبيا بكاتا قال سيتي اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الدعاء كنا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث شيطان ميا يقول شيطان مزا da mata kenan kana neman tsari da su kenan ko sai ce ne makharijul huruf ya danganci wannan in sakaci mutum yayi zai iya gyarawa yake gyarawa me za a ce mishi in mutum ne ya ba manzo Allah sayyidina sayyidina bilal manzo Allah ce sinu bilalin shinu in inda ma inda Allah haka eh ashhadu an la ilaha illa zai ce me ashhadu an la ilaha manzo Allah ce sinu bilalin shinun inda Allah saboda abinda ba za ka iya yi la yi kallifin lahu nafsan illa wasu'aha ma alkiram albarar wallazi ya karauwa a ta'ufi halahu a jirani in ya zama na harshen ne ya makale haka duk yadda aka yi haka zai dawo shi kenan ba shi da laifi ya fi karfinsa ne amma sakaci ne a to yana da laifin sakaci kenan ko babul istitaba babin da ya zo na yin tsarki da hoge za ka ga wayanda suke tsarki da dutse guda uku ma aka ce ko biyar ko bakwai da wanda zai tsarki da buta roba ɗaya babban buta roba ɗaya amma duk da shi kuma ya tashi yana shakka matsala duk imajin ce fa imani ake son a gyatta imanin an inganta imanin ba tsatsa ba kura wallahi za ga shedan ma yana gudun ka ne shedan yana gudun ka amma matukan imanin akwai tsatsa akwai kura akwai shakka akwai ba abinda za ka yi cikin addini shedan ya kyale ka sai ya zo ya saka maka karfin imani shine abin da ke tafiyar da ku قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم ابن قرط عن عروة قرط أو قرت قرط عن مسلم ابن قرط عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظور الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا ذهب أحدكم إلى الغائط in ɗayanku ya fita za a shi biyan bukatarsa falyazhab ma'ahu bi thalathati ahjarin yastatibu bihinna ya dauki abin nan hoge guda uku ya je in ya gama ya tsarki da su fa innaha tujzi'u anhu fa innaha bitawkid tujzi'u anhu kaifa naf'alu bi hadha فإنها تجزئ عنه إذا أنقت ta wadatar in ta tsarkake wajen in wajen bai tsarkaka ba kuma fa sai a ƙara ko قال أخبرنا محمد بن عيينة قال أنبأنا علي هو ابن مسهر عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن أمارة بن خزيمة ابن ثابت الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم ياتي ثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع هوجي غدا أكو بات روسن دبا أتشكي يعني للاستطابة دوا سو غدا أكو بات روسو با نجسة إن سك أكجي زاس وداتر زاس وداتر متون يسركي دسو إن يزمنا طبيعة wajen ya tsarkaka da hoge uku an fahimta saboda dabino suke ci in mutum ya je da kyare ke kasaitar da abin da ke cikin shi ba ba haka bane ba to shi yasa wajen babu wani abu da yawa da an dauki da hoge uku sai a tsarkake wajen to wannan kuma ya ci wannan ya ci wannan ya ci wannan ya cika cikinsa in ya je haka yake ta fafafa yake ta zubo to in ya gama wani hoge uku zai tsarkake miki sai ruwa sai ya gama da ruwa roba ɗaya ma sai ga yana shakka ba haka bane ba eh bauli mai bauli yayi eh za a yi tsarki da hoge hoge za a yi tsarki da hoge wajen bauri ko wajen abin nan kowanne ne za a yi da su wannan sai an zo wajen izalatun najasati kuma ke izalatun najasati da me ake kau da najasa da me da me ake kau da najasa eh ruwa da me kasa ko dutse ko me eh kullu ɗahirin mubahin mai da mai kenan tishu zai yi da mai kuma eh eh to menene gusar da najisa din a cire a kauda ainihin zatin shi da kalar shi da warin shi kan shi ba haka bane ba to in aka samu wa'annan suna nan an kawo da shi kenan a ba a kawo da shi ba amma in aka kawo da shi ba za a gan shi ba za a same su ba to sai abu ya samu najasa sai aka ajiye shi ba wanke shi ba ya ɗau lokaci rana ta buga iska ta buga sai aka zo aka ɗauke shi sai aka ba shi da wari ba ganin abin kuma to ya za ya tsarkaka kenan eh ya tsarkaka ko bai tsarkaka ba eh saboda me sun kau me kau da su lokacin da ka zo ka ce da ruwa da kaza ka kawo rana da iska eh daga baya kenan ku eh me me aka ce wannan matsala ce tana da matukar muhimmanci eh iska ba a kama ta me kawo kuma kama iska me kawo zancen kama iska eh malamai suka ce duk sa'an da aka je aikin hajji za a yi fitsari nan za a yi komai nan za a yi komai nan ba da in an zo ruwa bai sauka ba ko ɗaya kuma ba je an zuba ruwa wajen ba kuma an zo wajen ya tsarkaka me tsarkake shi iska da rana da ba haka bane ba wannan gwanjo da ake kawo a kasashen turawa duk me ke tsarkake su wa ke wanke su me ke tsarkake su an san dai kafirai ne kuma kafirin ya fi tsari karkadewa yake ya zuba ko ina ba ruwan shi ba haka bane ba in yi mafarki in yana taɓin komai ya zuba ba abin da ya mishi zafi to me ke tsarkake wannan kayan gwanjo ɗin ɗaure suke ba ɗaure suke ne? ya aka yi shiru eh? eh? jimawa da suka yi aje sai mai eh? an kasa samun abin da ke tsarkake su to suna da tsarki ko ba su da tsarki za a sa a yi sallah ko ba za a sa ba za a sa saboda me wal aslu fil umu ashiya Allah madaukin sarki muna rokonka don girman zatinka ya Allah ka sa a yi wannan zabe kuma da ke tafi lafiya Allah madaukakin sarki zubar da jini da ake na bayan Allah Allah ka takaita Allah ka kawo mana karshen shi Allah ka kawo mana karshen shi Allah ka bada lafiya da zama lafiya abinda lafiya da zama lafiya ke bukata na ci da sha da rufin asiri Allah ka hore Allah ka kaura wannan tashin hankali da sace-sacen mutane duk baki ɗaya Allah kai kaɗai za ka iya ba wanda zai iya Allah mun fawwara al'amarin mu zuwa gare ka kai san mana wannan al'amarin Allah ma jina fi man hadait wa afi na fi man afait wa tawalla na fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alayt wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم